نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Assalamu alaikum ya jama'atan musulmi. Ga shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara haɗuwarmu a markas ahalu sunna wal jama'a wanda ke gwalkarkar da birnin da magaran jamhuriyar Nijar. Yau insha Allah ina ga yau muna sha biyu ga wata na safar hijira shekarar dubu ta ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da shidda ga watan takwas dubu biyu da ashirin da biyar. Sha layu za mu yi darasi na hamsin da ɗaya cikin littafin Riyadu Salihin. Za mu tashi hadisin Abu Zar. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القراط وفي رواية ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القراط فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة وفي رواية فإذا افتتموها فإذا افتتح فإذا افتتح تعتموها بتعتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة أو قال ذمة وسيرا رواه مسلم أبو ذر كيتيوا ina da ina da cikin babi na maganar sadar da zumunta ko cikin cimde ko ba har zumunta muke cike na gani biyayya ga uwaye sadar da zumunta abu zar ke cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce musu innakum sataftahun ardan yuzakar fiha alqirat za ku bude wata ƙasa wanda wannan ƙasa ana ambatan wani kudi suna kiran mana qirat alqirat kudi ne na masa haka suke ma sunan kudin a ƙasar haka ake kira ana kiran wannan alqirat a wata ruwa ya ce musu na misar ya kama sunan kasar ma cewa za ku bude masar wayan aradun ita wannan kasa ce ta masar yusamma fi halqirat ana ambata cikin ta qirat fastausu bi ahliha khairan ku kula da mutanen wannan garin mana ku mana ku kula da su ku kyautata musu فإن لهم جمة ورحمة وفي رواية اتسنى ذمة من ذمة كمان زمان وني ذات أحد هو كل القولي سنة وني القولي دا زمنتا dan zamu ga mai ana ke zimma wani wuri ce sihiran wa rahiman yace auqala zimmatan wa sihiran ko tayi kenan zumuncin da sarakuntaka duk da an san zimma wani abu ne na na aka ce alkawali ko wani yauni da yake kanku nasu to wannan ruwaya maimakon wannan lafazin a wata ruwaya sai ke cewa fa'izabta ta muha in kuka bude wannan garin fa'asinu ila aliya ku kyautatawa wannan mutanen wannan garin fa inna lahum zimmatan wa rahima sana da ahad ko kulawa wanda take wajibi akan ku kuma da zumunci da yake kanku aw qala zimmatan wasiran to nan me magana akwai rahim akwai sihir abu ne sananne duk da ya kama magana dai anan akan na magana sadar da zumunta dalili gwagwa wani abu ne cewa zumunci ko da mutane ka hore ne danginka ne kahurci bai ɗauki wani alaƙa ta zumuntaka tsakanin kai da su wannan wani abu ne ya cikace labaru na gaibu da annabi ke badawa abinda zai wakana a gaba kuma abin taba'an ya wakana a aikace ya san labarun annabi abin ya wakana a aikace bayan ya bar labar abin za a yi ta ta za ku bude nan kayan a yi magana za a nan bayan shi kwarai da shekaru masu yawa aka bude kasan masa kenan wani abu ne zai wakana kuma an bude masa kin nan menene zumunci da sarakuntaka da yake tsakanin musulmi ko annabi da mutanen masa asali rahim kenan take tsakanin annabi da mutanen masar don da tarihi dai na sama'il annabi sama'il asali ayi na ibrahim alayhi salam cikin gudun hijira da yake yi ya ya yawo da yake kan samu garin zama aya biya ƙasa ta ko garin masar sarkin da yake garin an kama matar ibrahim an kai mai nan mata ce ta manya ba ta talakawa bace ba an kai mai matar wanda dai an san da abin da ya wakana Allah subhanahu wata'ala ya kare wannan mata akan wannan sarki bai taba ta ba karshe dai ya nemi tankare ta da ya tankare ta sai hannayen shi su shanye su kasa kaiwa gare ta daga baya ya ce kun kama aljana na babban ba mutum bace shi dai ya san da wannan bata tabuwa to ya bar mai matar shi duk da shi Ibrahim ya ga mata ina ta maka ta maka ce mai kiyar uwa ta ci ba ma ta ba uwa ta ci ana ta yayi wannan abin tauriya ce alwashi ta addini da alutuna ta babu wani musulmi ba ne da ke ba mana Allah ko lutsa da su a takace ne wannan sarki bai taba mata ba cikin isani da nakta dan dai arba lahiya arba lahiya ya ba ta baiwa yace ga wannan baiwa ta yi na ƙara maka hada ƙarin baiwa ka tayi da yadwarka kuma da wannan baiwa ita ce hajar wannan bai taba ta arwa ya gantata cewa ya bashi hajar a zaman baiwa suka tayi da ita hata ta waye gari ta ce kawai mai hidima ga Sara matar Ibrahim alaihissalam. To ai wannan ita ce lokacin da suka isa ta farsin zamu ce ko Baitul Muqaddas da dai ya zama na Ibrahim alaihissalam kasar Sham. Ganin ya shekaru baya ya ba tamanin baya ya ba ta baya nisa babu aiwa ita Sara ba ta da aiwa ba ta samu ɗa ba. Ganin wannan yarinya ce sai ya nemi shawara ga ita Sara na yayi sadaka da ita wannan Hajar inda rago Allah ya ba su da Allah kaddara kuwa taba'an Allah ya ba su da da wannan Hajar din shine Isma'il an da Annabi Isma'il alaihi shine kenan zumuncin subhanallahi an cike akiyan wannan kyauta da Allah ya ba Ibrahim ta da daga wannan baiwa ita wannan tsohuwa mai imani bata samu da ba wanda ɗabi'a ɗan adam an san kuma maganar mace dole samu damuwa suna tare tsohon matar shi wata zo daga baya sadaka ce ma ta samu ɗa kuma ɗa namiji wani abin ya dama ƙwarai sara ya saya mata da sayi ta samu ɗan damuwa da zama da wannan mata Allah ya kare mata imanin ta ka ta haɗa cikin abin da bai dace ba shine Allah ba Ibrahim alaihi salam umarni ya ɗauko wannan sadaka tashi da ɗan shi na farko da ya samu ya kasa wannan daji na Ka'aba a wancan zamani na Makka a yau dan a raba su da ganin wannan sara abinda ya sana da abinda dan Adam akan wannan sababin abin da yasa aka dauko Hajar aka kawo ta Makka aka aje ta kuma ya kawo ta umarnin Allah ne ya kawo ta da dan ruwa dan abinci haka dai irin da wanda ya san da yanzu wanda ya san yau zamu ce Kudus Palestine da yau da Makka a yau kusan da tahiyya ko a mota tahiyya ce mai yawa balle kuma wata akawo ne ba ta yaba ta ta mota kuma ga dajin ko a yanzu an kace zaka keta wannan gana ko daji ko a yanzu a wancan zamanin ya keto wannan dajin yazo har makka ta yau ka'aba ta yau a wannan wuri ya aje dan shi na farko da ya samu bayan tsuwa duk na cikin jarabawa ta Allah ke ma annabawa akwai jarabawa ka tsuwa ka samu da kuma dan da ka samu aka ce ka shi karabu da shi da kake ganin shi karabu da shi ka kashi wanda ka aje shi kuran daga shawuwar ka koma da kake ya kata ya aje ta ya aje ta ba ala ba bayanin kun kun ya bada baya ta ga shu alama ta yake ta ce ya ibrahim ila man da turkuna ibrahim ta kyale ta ya ibrahim ila man da turkuna ibrahim wajen waka baru ya ta sa uku ta ga kurun ya ba kala ba bayani shin ta ce allahu amaraka bi hada allah maka wannan umarni ya ce na'am ta ce idan lan yudi'in allah tunda ko allah ya ce allah bai tautartar da mu shikenan sai tana gana kurin ba ƙala a wani dajin ku dubi tsakanin maka ko a yanzu wani duwatsu ko mace ba namiji ba mace da ɗaya ɗan ƙarami ɗan goye haka ta rungumi ƙadara ta rungumi umarnin Allah a shi akwai abin da Allah ya shirya shi ne yau wannan wuri na ka'aba an san dai akai a kawo ana nan ɗan ruwa ƙare abinci ya ƙare yaro na tsala kuka iya tsala kuka babu ruwa babu nono kan sai da za ta yi hankalin ta ya tashi shi ne asalin safa da marwa ta hau kan safa ta leƙa wancan ɓangaren ko ta ga wani mai zawa ta ga kowa ba ta gangaro ta je inda marwa take a yau ta ga wancan ɓangaren ko ta ga wani ta kowa ba shi ne tana kai da kawo wahe da ta yi so bakwai tana kan marwa sai ta ji wani sauti a wajen ka'aba ta yau wurin ka'aba na yau shi ne ta talib mana kana da akwai wanda magana waye ne magana wannan kace ne ta zo ta tauta su ko yaro dai da kafa yaro ruwa iya ballawa na mutu ruwa an ce kawai yaron buga yaro ce akwai ruwa cewa jibril ya buga kafa shi a wurin dai ruwa kullo ta kafa yaron ta inda yake shi ne ta zamzam zamzam a halma sulabin halishan su kamar tsaya tsaya tsaya ne ta neman ruwa tsaya kai ci danta shi ne abin da ke wata ruwa kai kai hari danta asalin zamzam kenan daga wannan suna ne sirananci a ta halittar sirananci ne zamzam kamar tsaya-tsaya tana kare ruwa ne shi na nan salasa muke cewa in ba dan ba ta yi wannan kalma da zamzam ya zamanto na harin da tashi ta yi a tashin kyama to ko bai zama na harba dai yau babu ruwan da ake sha irin shi a duniya a takaice da da asalin kenan ana annabi ya ce rahim wannan shine zumuntun da yake tsakanin su da mutanen masar kenan asalin kakai shi ya zama ce uwa sama'il annabi Isma'il ita ko annabi annabi alaka ne ta ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya hutu daga sallallahu ta Isma'il kenan asalin kakai shi babu Isma'il ta hutu daga Masa shi ta kenan kuna da wata zumunci ku da su kenan zumuncin da yake tsakanin mutanen Masar da su wannan shine asalin babu shi su wai Laraba da Qurayshawan daga nan ta hutu daga Masar ta hutu shine rahabitin sirri ne sarakuntaka sarakuntaka ta mutunci nan na rayuwa yace saboda sarakuntaka lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama bayan sulhun hudaybiya a yanzu kamar matsala ta rage tsakanin abokan zama ya fara aiki duniya ya yi kawo kisra ya yi kawo kasar ya yi kawo mukwai sun bada sakin masar a wancan zamanin to cikin da'awa da ya aika wa sakin masar bai kiya ba bai rigima ba shi da ya iya nan ka abin shi amma ya bado a kan annabi wata wata dabba na abin hawa da mace da mace ita ce ita ce ita mariya sai ba annabi kyautan mace kuma ya amsa ta ce kai nan kawo ni da musulmi yana amsa kyautar kawo ba ruwanka ga na samu a wannan ruba ce rashawa ce waye ba ruwanka korin kawo ni inda duki kawo ni ce ya halatta ya baka amsa haka bincika da ta zo kuma halaka ne annabi ya amshi abin hawan kuma ya amshi matar bayan shekarar shidda bayan hudebiya na abin wakana to wannan mata ji a annabi sai sadaka ita mariya kuma ita kada ta aiwa mai da iya matsayin annabci duk sauran yashi kayan nabta ne duk wanda yadda aiwa su fatima abin da ya kasa daga ba daya babu wanda aka aiwa bayan manzanci duka hayan manzanci aka aiwa fatima da sauran yan wanta tun daga su zainab ke sabon laya duka wani gaba da su kasim ke duka bayan kayan annabta aka aiwa su kenan kware ma fatima ma ta yi dan kwan biyu ai aka aka mai sako kenan kuma ci karama kenan shine da ɗaya da ya aiwa yana matsayin manzanci shine ibrahim ya hoto daga mariya gina mariya daga masar shi ne take nan kuna da abubi da mutanen masar a kula da su kana kana ko maganar zumunta da sarkuntaka ta tsakanin kudu masar ga zumunci ga kuma sarkuntaka ne da su mu da su a takaice ne wannan shine abin da yake so baya nan nan da ya kawo ruwa a wannan wurin wurin muhimmancin zumunci mutaka wannan duk da kahure ne dalilin wannan alaka ta zumunci annabi ce a kyautata musu a kula da su shi a san magana kenan to nan bayan da ne na kakali ulama wa rahimu da ti lahum kana kan hajar isma'il minhum wa sahar kan mariya don bayan da muka yi ne kuma na malama tana magana zumuncin shine hajar ummu isma'il ta fito daga masar haka sarfa asirikin kan mariya ummu ibrahim ibn san ta fito bayan da ne ne kuma su sai wa ana abi hurairah radiyallahu anhu qala lamma nazalat wa anzir ashiratakal aqrabin wannan aya ta sabko ta ba annabi sallallahu umarni kai galgadi ga danginka mahi kusa da kai na kusa idan ka fara wa'azi daga gida wannan annabi sallallahu alaihi wasallam da ana koyi-koyi jin labari ya kira wancan kira wancan to za ce awa dangi na kusa shine asalin kurwa ta kawo ya wannan kira ya hausafa ya yi kira cika wannan umarnin Allah subhanahu wata'ala shine anan a ruwayat Abu Hurairah yake cewa da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quraishan fashtama'u manzo Allah sallallahu ya kira Qurayshawa kuma sun hadu fa'amma wa khassa ya yi kira na gama gari kuma ya keɓance wasu da kira wani ya kama suna waƙal ga irin abin da yi bayan ya tara su ya bani abdushams ya bani ka'abin lu'ai an izu an fusa kuminan nan ya kira wannan fami batsanin ne na ko fakasa na ƙwarishawa ya ce bani abdushams bani ka'ab minan luwayi ku ‘yantar da kanku ku tsamar da kanku daga wuta ku ta kanku ya bani mura marta bin ka'ab ya bani mura bin ka'ab bin ka'ab kuma an kizu an fusa ku min nar kuma wannan gida ku tsame kanku daga wuta ya bani abd manaf kuma an kizu an fusa ku min nar ku tsamar da kanku daga wuta ya bani hashim ya bani hashim kinan tashi ta kusa an izu an fusa kumina nar ku tsamar da kanku daga wuta ya bani abu mutallib kuma kuma kinan kakan shi an izu an fusa kumina nar bayan wannan ya ce ya fatima ya shi fatima ke ma an izi nafsa kimina nar ki tsamar da kanki daga wuta kada wani kira ne bayan kira ƙabilu gida-gida kira fatima ha akwai ta ya safiya ya abbas duka ya kira wanda bayan kira ƙabila gidan kuma ya kira mutane ɗaya-ɗaya to da wannan ruwayar ya ce ya fatima an ƙizi nafsu kimnan nar ki tsamar da kanki daga wuta ki na ta kanki fa inni la amliku lakum min Allah shay'a nan magana ce ta imani jigo tsakanin bawa da Allah ya imani da Allah in ba domin in ba mutum ba imani bai ya gyara alakashi da Allah ce ni ba na mallaka muku komi kenan ban na iya hada hada muku azaba dan ina dan uwanku dan garinku ko ina babanki wata ruwa iya ta ya Fatima salini ma shi'ti min mali fa inni la ughni anki min Allah sha'a ya Fatima ki tambaye ni abinda kike so na dukiya ta wa baki wannan nawa ne amma tsakanin ke da Allah ba na iya miki wani abu nan ba da ko ce ta wani a magana idan mutum bai imani ba alaka ga annabi ta magana ko magana kenan zumunci bai fa'ida idan babu imani yace ghaira anna lakum rahiman sa'abulluha bi bilaliha ku bi bilaliha rawa muslim ya ce duk da wannan abu ina da wani zumunci tsakanin ne da ku su abulluha bi balaliha zan jika kamar zaman wuta ce take ci ta yanki zumunci da suke abu suke mishi to ne yace ni zan zuba ruwan sanyi kana kenan albalal magana kamata bilal na abun kama alma zan jika wannan zumuncin da kuke yankewa da kuka zafa abun ne zan ji kashi da ruwan sanyi ma da ruwa ma'ana zan kashe wutar kiran bai yarda zumunci lalace duk da su sun musguna mishi sun gallaza mishi da abin cin mutunci sun mishi to duk da haka ya ce ni ba zan zan sassama na zan sanya abin zan gyara wani abin zan ci gaba kayan da alaƙa amma ku sani tsakanin ku da Allah in mu gobe imani ba na imama kuma ganin komi don ina ɗanku ɗan garinku ko da ina babanki wannan shine magana a nan kenan zumunci kahurci bai yi zumunta magana magana da muna cikin babu a magana rai mu ne na akwai magana da ya gazin kawo ruwaya a wurin wannan labarin ya zo ne dalilin kawo ruwayar wani shi ma da shahid maganar na gaira anni anna lakum rahama rahiman kai sabu labi balaliya ina da zumunci tsakanin da ku zan kyautata wannan zumuncin da ruwa da sanyawa kenan kahurcin su duk musu imani ba bai sa yanki zumunta tsakanin shi da su shine nan darasin zamu ɗauka yan uwanka yan uwanka ne ko da ka hore ne matuƙa ba Allah suka yaƙa da manzon shi suka yi addinin Allah karka yanke zumunta da take tsakanin kai da ƴan uwanka dan ba su gane ba na na magana ka huce gaba daya na magana dan ba su sunna ba ka yanke alaka da su ƴan uwanka ne ƴan gargajiya ne ƴan menene ƴan ma menene ƴan ƴan uwanka ne ƴan dariƙa ne ƴan menene ƴan uwanka ƴan uwanka ne zumunci daban iya nan kuma wancan aƙida daban sai da suka yi inda aka yace ake ake ake shi mafafatawa na maganar in suka yaki alal manzon shi wannan kuma dalilin wannan bangare daban na kafirci daban kuma ta kama za a buga kuma na kashe shi ta kama amma dai zumunta tana nan wannan shi ne magana cewa ko yaki ko yaki kama yaki kama an yi yaki za a buga amma na zumuncin yana eh zumuncin iya nan tsakanin kai da su za mu ga irin duk zahin su umar sauran suna makka ana yaƙi da ƙwarisha amma sakan aika kyauta ko alheri ga 'yan wasu suke garin makka wannan abu ne muna labari kuma kanta a baya inda wai wannan wannan asama ta zo a lokacin kuma sulhun hudabiya nema amma ta zo take neman isa ne ko annabi ce ma asama sili ummaki ko ki sada zumunta mana ki kula da uwarki shi ne magana kenan kurum nan ƙauluhu bi balaliha ce huwa bil fatah al ba'i athaniya wa kasariya nan da yace bi balaliha kana ta bi balaliha kana iya wa bakin ta biyu fataha ko kasara bi balaliha ko balaliha din dai ma'ana yace alma ma'ana al almau shine wal bilal ko al balal ma'ana almau al hadith ta'siluha shabbaha qati'ataha bil harara tutafa bil ma wa hazi tubarad bil sila ya ce ya kutar da ta tasiruwa ina da zumunci tsakanin da ku wadanda zumunci zan sadar da shi ya shabba kafiya da ya kutamta yanki zumunci bil harara wani abu ne mai zahi tutafa bil maza za a kashe wannan wuta ta yanki zumunci da ruwa ma'ana za a sanya shi da ruwan sanyi shi ne sadar zumunta ita take take kenan kashe wutar tukara magana ne dai wa ana abi abdullahi bin wa ana abi abdullahi amr bin as radiyallahu anhu radiyallahu anhu ma qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول إن آل بني فلان إن آل بني فلان ليسوا ليس بأوليائي إنما ولي الله وسائر المؤمنين ولكن لهم رحم أبلها ببلالها متفق عليه لفظ لفظ البخاري وانا رواية تعمر بن عاص شين أبو عبد الله يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر ناجي annabi sallama yana hodi a hili karara ba boye ba kin ya daga murya a bayyane iya cewa ina alibani fulani da su bi awliya iyalan wani in kin suwa ne kan famin sai daga nasu ne ba su bane ba waliyana wali mujibinci masoyi inna ma waliyallahu wa usallimuni ni waliyina Allah da mummuni na kwarai su ne waliyena kaga walici daban ko magana alaka ta zumunci daban na soyayya ta hanana sauransu to walakin amma duk da ba waliyena bane ba su ya waliyai ba su cikin masoyana amma lahum rahim suna da zumunci tsakanin da su abulluha bi balaliha zan jika zan kashe wutar yanke zumunci da ruwan sanyi kaga ginin magana wali ba wali na bane ba mayan wanshi ne magana wilaya ke magana awliya wali ke magana wannan magana masoyi da shi mutan lamaranka ko nake shi mutan lamaranka masoyinka babu wannan soyayya ta awliya ta imani tsakanin babu dan ka dauka kenan kyauta musu wali ta ce a wannan soyayya daban eh ta wali ka taka daban lamaranka a hannun shi kai da shi komai ɗaya ne wannan da ba wani abu yake alaka da imani kenan shi masu wanda yake wali taka da su soyayya ta alaka kyautatawa musulmi ne ba su imani ba kahure ba kenan bai wani alaka da kahuri amma duk da cewa kahuran ne akwai zumunci tsakanin ci da su zai kyautata wannan alaka ta zumunci shine kuma magana gane ko sai wa ana abi ayyub khalid bin zaid al-ansari radiyallahu anhu anna rajulan qala ya rasulullah akhbirni bi amalin yudkhilni al-janna wa yubaidni min an-nar فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتسل الرحم متفق عليه abin da ke wannan ruwaya cewa wani mutum ya zo ya ce ya manzan Allah sallama a khabirni bi amalin yujikhinni na janna ka bani labari ka gaya min aikin da zai sanya ni aljanna wai ba idini minan nar ya nisantar da ni daga wuta ya sa na aljanna ya san tare daga wuta kenan ga aljannan wuta ba a shiga ba nan akwai ma'ana akan kalmar zaka ci tunan ta saka aljanna an kare ba iyawa ka shiga aljanna ka sha wuya ka gani nan aljanna wuta a a magana kenan ba wuta ka a saka wuta sam aikin nan zaka samu shiga aljanna baka shiga wuta ba nawa suka shiga aljanna bayan sun sha wuya sun sha azaba da kiyaye yanzu aikin da yake nema mai shigar da shi aljanna ya nisantar da shi daga wuta annabi ce mishi ta'budullah wala tushriku bihi shay'a ka bautata ma Allah kuma bautar da kama Allah shi kadai kakka gama shi da kowa ko da komi shay'an ka gama shi da komi kinan shi kadai ala lillahi din khalis wata ƙimu salata kuma ka tsaye da sallah wata utar zakata ka sadar da zumunta ya ce wata silon rahim kaji ka sadar da zumunta ya kawo ruwaya kan dalilin ta silon rahim a cikin babin cikin gina ɗauka annabi kenan cikin abin da ke sa mutum gidan aljanna ya nisantar da shi daga wuta akwai sadar da zumunta shi ne magana kenan shi ma ce mutafakwana da yi bukhalin sun karo waye سي وعن سلمان بن عامر رضي الله عنه قال أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة فإن لم يجد تمرا فلما فإنه طهور وقال الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم سنتان صدقة وسلة رواه الترمذي قال حديث حسن abin da ke ruwa ta sama bin amir iya cewa annab sallallahu alaihi wasallam ya ce iza afaqara ahadukum ne goze ya bude baki wali fitara ala tamarin ya bude baki akan dabino فإنه بركة دبين أبنين البركة فإن لم يجد تمر أم بسام دبين با فلما روى فإنه طهور روى tsarki abu ne mai tsarki abin tsarki ma'ana abu ne mai tsarki waƙal ya ce a sadakatu al-miskin sadaka ga talaka sadaka sunan da sadaka kan ladan sadaka amma sadaka wa ala zirrahim akan dangin ka bashi sadaka sanatan lada bi gare ka ladan sadaka wasila da sa ladan sadar da zumunta nan wannan ruwaya bangaren abin isnadi fatara ta horko ruwaya tana da matsala ko rashin inganci gana akwai su dalilai wanda kuma za mu ga asali annabi ya magana akan bude baki yace Allah rutab wanda ya tabbata rutab yace rutab eh muna ce dabino a Hausa amma ta rutab a Hausa a Larabci ta rutab ana nihin dabino dan ne sabon dabino shine rutab tamar dabino da bushe guda ne inab iya danyi zabibu ya bushe tamar dabino ne amma ta maga ce ko a ce danyi dabino ne ko to magana bude baki abin da ya tabbata na magana rutab ne shi suke ce rutab sai su ce kaman kayan danyi ko kayan legume ba na ɗanyi ba hausa bace a yi ta kayan ɗanyi magana rutab ya yi buɗe baki da dabino maga to a takaice dai wannan jumla kin ta farko ruwa ya bata da inganci amma lafazin wannan na gaba sadaqatan alal miskin sadaqa wa ala dirham sanatan wannan ya tabbata hanya daban wanda ruwa ta inganta kan wannan lafazi na sadaqatan alal miskin sadaqa ce amma akan dirham sanatan abu biyu ne sadaqatan wasila rawatul turmuzi ya ce hadisin hasan ya ce amma hasan kin abin da ya wancan lafazin shine gaskiya yake da inganci wa an ibn umar radiyallahu anhu ma qal kanat tati mar'atun wa kuntu uhibbuha wa kana umar yakrahuha فقال لي طلقها فأبيت فأتى عمر رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلقها رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح عبد الله بن عمر كبار الأباري كانت تاتي امرأة ina da wata mace inji Abdullahi bin Umar ina da wata mace wa kuntu uhibbu ina zan ta kuma ya san matar shi amma matsala wa kana Umar ya kar Umar bai san wani mata sama dalilin Allah wa alam ma'uwar bai sabda faƙala ne umar ce ma abdullahi tsalika ka sake ta gwar sakatta fa abin da ya na ƙiya sosan da yake mata ya ƙi takinta fa'ata umar radiyar annabi salama umar iski annabi ya gaya annabi abin da suke tsakanin shi da abdullahi ga na ce saka ya ce bai saki ana ya karantar da kai cewa kaga wani bai saka maka matarka inda ana saki ɗaya da uba dai kaga ga umar kuma ɗan shi ne sakate ci a muna al'adan uba kai har mata kai ɗan uwanka wai kanan kai suka matarka a al'adar mata wai kanan washi ba bai suka saka ne wa ma shi kai ne in suke mata tasa kuran al'adar maka ne idan kanan suka mata mata kai ce na suke yi kun tasa ku al'ada ce na al'ada ce za mu tana wajen a musulunci ba mu saka maka matarka he kai ana iya hana ka ba baka rada ka amsa ba mu saka maka he kai da kanka ko ko shari'a kuma shi ma alƙali ko sarki bai da haƙƙin suka mace haka kur sai da dalili na shari'a an diba akwai cutarwa wasu dalilai na shari'a tabbar su a kansu ne za a ci an raba kuma raba ce rabawa daban tana ku arba ce ba sakata a kuna raba ku an raba ku ne kuna misali iyayewa da biya mata bukata ta mata iyayewa bai ciyar da ita iyayewa na abu da na gallazawa ne kuna ci an raba ku ban mace raba ce a sakata rabawa ce iyayewa misali ya samu magani misali a da babu ne yanzu ya samu kuɗi zai iya aka komo ba ce ya kun taɓa rabuwa mana ko ba ta sun taɓa rabuwa a ba rabuwa bace ba furka ce raba su ne aka yi kuram raba su ne aka yi ba saki ba ne wannan bai cikin da zai irin suke aka araba su araba tun alƙaliyar ba armi raba alƙaliyar ba armi ba magana saki bai cikin saki sai dai aka iya alƙalin kai da shi duka kusan koyo baka ce ka sake tare matsa maka baka ce ga kurin ne ta kama kun da za a rabo alƙali in ga akwai rabo shari'a ta ga akwai matsala kun da za a rabo bata bata sakata iya canje masakinta amma alƙali shi ce kun na rabo kuma rabo amma ba saki bane in misali ce take zawwa cikin shari'a ta same ka ba saki bane bai cikin saki raba alƙali ta shari'a ba saki bane ba raba ce akai bai cikin wata in ya komo ba mai lisani ba mai lisani ya ta sakinta a wannan kurin raba ta kuma zan komo shi kenan inda ita ita ta jarumi ita take jarumi ita take ta jarumi raba sai na akai eh ita take ta jarumi eh shi kenan kenan da a takaice da kaga kenan wani bai iya masu kama ka matarka kai ne ko babanka ko kananka ko wanka ba mai saka wa ta kowa ko kai ne suka ta wa kowa suka ta kai ne ba mai saka ba mai saka mata wani ita suke mata shi sai dai shari'a hukuncin shari'a a ce an raba a umar da yanzu da ya abdullahi kiya umar da kai kara wajen annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce wa abdullahi tadi sakatama sakatta nan menene magana da'a ta uba ga ɗa babban mana cikin baba ne na birnin walidai ko kenan nan an kawo na ruwaye da kwanta kenan duk da iya santa kuma uban bai iya sakenta amma saboda da'ar uban annabi mai umarni ya sake ta shi ne magana kenan na malama kan kawo masalolin lokaci mutum da matar shi an iya wata ce sake ta ko uban sakin tau suka kawo a ko cutarwa kowa shi ne gaskiya magana zahirin nasi za mu ga na gaba ma baka ce a eh goce mata kirki ko kaza kaza kaza ko da da'a ga ma'ahi bukun mata ba da ma'ahin da dalilin mata kura eh uwa suna gaba da komi sai shi ne wanda malami ke cewa za ka kan kanta al'umma ta warko babban abin da suke ji a rayuwarsu uwa da uba ne dan sai su da fidaka abi wa ummi ita an zasu ce maka fidaka firaka zo ce wa bana'i matan mutanen zai na fara fasa ba ta tare da diyana ba mu ganin uwaye yanzu uwaye ba su kima a wajen mutanen da ba abin su ke jiya wajen su fidaka in ba ki iya kansu ya rasu lai fidaka abi wa ummi kina abu kina a duniya ba su ke ji kamar uwa da uba sabar mutanen yanzu lakiyayi kenan shi yasa annabi ce mace ce ma abdullahi tsalika hakuri annabi mun bai ce ta tsalika hakuri sakata dan umarni na biyayya ga Umar baban shi duk da ya san kan shi ya haƙuri yayi sai wa an abi darda radiyallahu an anna rajulan ata faqal inna li mar'atun wa inna ummi ta'amuruni bi talaqiha faqal سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فأدئ ذلك الباب أو احفظه راه الترمذي وقال حديثنا حسن سيء أتكشف أنك رواية شي أبو درداء wani mutum ne ya same shi ya mai tambaya ya ce ina limaratun ina da mace wannan mata wa ina ummi ta amurni bi talaqiya uwata ta mana umarnin sakin wannan mata sai abu huraira ya ce mishi to ni dai sami'tu rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya ƙuni na ji manzana sallallahu alaihi wasallam yana cewa alwalid ausatu abwabul janna ma'aihi tana kama walida mace walida ba duk ne dai ma'aihi shine hiye shine ausa ba ta tsakiya tsakiya ba ba ne ausa a larabci laraba suka yawa laraba suka kusan mana khair wani shine hiyayi afdal uwa ko uba ma'aihi shine mahiyicin a ƙwayon aljanna ba hiyayya kamar ta ma'aiwa hanyar ma'aiwa shi don haka abu da dace mishi fa in shi fa a dai an kaso ka bata wannan kowa abu hafi ko ko ka kiyaye ta kiyan ta zai gare ka kayan wani mai shara kawai amsa a takaice shi dai gashi abin da annabi yace tambaye ta uwata ta ce in saki ito ni dan annabi ya ce ma'aihi shine hiyan kofa da aljanna ta rage gare ko ka bata wannan kofa ko ki jara ta shi kira ka je ita ga magana kenan bata da wai shi saboda mata aka bi dace ko magana kenan ɗayan biyu ne tun takiya irin wannan bayan ya zo akan samu nutu tsahi masu rikici kurin iyawa wani abu ya gama sama da matan misali ko wani abu daban shi ko zakata to abin da ya nemo wasu tsahi yan uwanta ko wasu nan suka jinye wani ke dai a lallabe ta ko da dole ce ta da a zo amma ka ce a bata da ta ko da bata so da a matsa mata ce shikenan a je shikenan kin ko da ba dan ta ta so bada zuciyar ta tunda dai ta ce a yanzu shikenan kai amma kada ta ce a ka ce ko ne kai kurin kai ba ba mai magana mataka ka kenan kaga zaka bata zaka bata da wokan ne a takeice kuma na haka kenan nan dai duka magana biyu ya kama ka ruwaya ta uba ya kama ta uwa din dai maganar biyayya ga mai wace aka wani ruwayo guda biyu Allahu sai wa an albara bin azib radiyallahu anhuma an annabi sallallahu alaihi wasallam qal al khalatu bi manzilati al um hala matsayin uwa take wannan ya biyo baya akan mas'alar da aka samu lokacin bude lokacin sulhun hudaybiya wanda qurayshawa sun ba annabi sallallahu alaihi wasallama kwanaki da zai yi in ya zo bayan an yi sulhun wannan wanda zai bar garin makka to an zo ana ƙwarin a koma hamza iya da iya a garin makka hamza bin eh bin abdul talib kenan amman shi kenan hamza iya da iya da ya bari a maka wannan da ya taji labari ‘yan uwanta sun zo ke ta hutu ta biyu su to da ta zo a nan sai shi na kace ya ce wani tarbiyya ta musulunci saɓanin a jahiliya ‘yan shekaru kusa ɗaya mace kashe ta masu ki kashe ta maki magana ba san ɗaya mace amma ya gashi da ana rigima kan wannan ɗaya ta hamza wa zai ɗauke ta Ali ya ce ni, Zaid ya ce ni, Jafar ya ce ni, suna rikici akan kowa iya so shi zai ɗauki wannan iya ta Jafar, ta Hamza. A nan sallallahu sallam ya kashe wuta ta cewa ya ce ya Jafar, ya ce ya ce ma Ali, an ta mini wa ana minka. Zaid ya ce an ta mina, an ta akuna alakacin wani maulana zai kai ɗan uwanmu ne maulakinmu ne ya ce ma jafar ya jafar a shabata halki wa hulki jafar kaya kama da ni wajen kama ta halitta kama mu ɗaya da kai haka halin mu guda da kai wani shi na ka ce ‘yan shi'a kwata gurabiya cikin ‘yan shi'a gurabiya mai suke cewa su suna ga jafar ya kamata a ba annabi ce wai jibril ganin kamar jafi da annabi sallama kuskure ne mai kuwa wajen annabi wajen jafi yaji annabi sallallahu alaihi wasallam saka tagwarabiya ke su gwarabiya cikin shi'a al-gwarabiya wai annabi wajen bin kuskure ne dan kamar jafi da annabi sallallahu alaihi wasallam kare shi'a ba a takaice da kenan annabi annabi yayi ba kowa yayi ba zaid yayi ba ali yayi ba jafar amma ce jafar kai kake da wata alhadin min um aka ta jafar ka rike ta domin kai kake tare da wata kina hala tana matsayin uwa ya aka ba Jafar rukun diyal saboda yana raman yalwal ita matar ita yarinya shi ne nace kina hala tana matsayin uwa kamar da kace amruju sinu abi yana ta amruju sinu abi dan wan uba kamar ubanka ne sai cikin abin zumunci aka ce uwaye ubanka ya mutu ya bar yan uwa kusa kamar zaman uwayenka ne tana da haƙƙi akan ka inda ubanka ya haƙƙi akan annabi ya magana cewa ba magana ba ammi a annabi ce idan babanka ya mutu abin da ya maka saura na zumunci na biyayya kamar kawo uban duka wanda suke makwanta uban hatta da abokan shi masoyin shi da yan uwan shi kawai yan uwan shi kama masoyin shi abokai ba jini ba abokan shi kawa Allah zai baka lada kamar kama ma ubanka eh iya da kyau kware kulawa da abokan uba da yan uwan uba duka musu kamar kama ya da mace kowace ita ba saura bayan babanka ya mutu iyawa da baka hali kasan hali zake tana da ma baba iya dare to mabere akwai yan wunshi uwaye ta hanyar masoyin ubanka da mana abokan shi sai yan wunshi za mu ga ruwa kamar za mu ga cikin kamar insha Allah ya cikin kamar Allah kamar insha Allah sai wannan sai ke cewa qala fi nani yace wa fil bab ahadithu kathira fi sahih da sai masu yawa ingantattu kuma sun shahara minha hadith ashabul ghar sun hadisai masala kan biya ga uwa hadisai ashabul gar wanda mutanen guda uku wanda aka yi kowa sun shiga kasan dutse dutse rihi kowa ce tana aikin da ya a rayuwar shi wanda ya dan Allah wanda ne roki Allah ya mai ya tawassuli ya tawassuli da wani aikin da ya roki Allah aiki kaza da ne Allah in ne dan kai Allah ka bude mana ko a cika akwai wanda uwayen shi ne wanda yace ya bi dare ya zo ya kawo musu abincin su uwayen suna barci yaran shi suna suna kasan suna suna suna kuka ya ba su ibasa ba iya so ya tada uwan shi sun ci bai ba iyalan shi abinci sai uwayen sun ci to rana ya suna barci shi iya tsoro matsala matsala ta rasa barci eh kamar mun kunta musu eh saboda biyayya iya gudun ta rasa barci kuma ya gudun ya ce je ba diyan shi koma gida ba diya uwaye ba su ci ba ya hita kenan iyakan uwaye wani abu yasa ya kwana a nan sai da can tukun suka tashi suka ci abincinsu tukun je ba yara nan ya ce Allah wani abin da na Allah in na yi dan kai Allah ka bude mana ko kowa ta bude nan sai kwanta maka da ake magana wai magana mata da uwa da sai gabatar ruwaya ta wai uwa ta wannan magana magana ba nan ba a ce da uwa da mata wannan magana ce ta infaq haka a ce ka magana wani ne lada a ce a ce mataka a ce diya a nan ka wannan uwa ya za ka uwa uwa da kowa ko uba da kowa an kare wannan wannan wannan ba su daban ne kaga wannan aikace ne ga abin da kuma Allah ya amsa addu'a shi dan yayi abin da Allah ce ya yi ta uwaye akan diya da mata wannan ika magana annabi ya ce wani lada ya lada a ce magana magana da kai magana mata magana diya anan ka uwa ka baka uwa ko an zai ga annabi ka magana uwa ya ce mata ka ta yi danka ta yi uwarka babu wani magana bari ka mata yi ne ce za yi da kama kowa kama ta bayan zai kama magana annabi ya ce mata mata wai wata yi uwarka a wurin daban ne ba wurin hada bane ba wancan wuri daban wannan ko wurin shi daban ana magana na magana magana wanda suke saura a haka maka ce uwa duka ma an tace ka sake uwa ka mata ka sake nan ka taba ci ko ka sake waka ka bar waka in ta bace ma ba kudin abinci ma wai ka ce ka sake ta ka huta ko ba shikenan ba amma uwa ko uba ma abin ba wuri ɗaya bane ba wuri ɗaya bane ba ba su gawan kan ma gama su magana uwa da mata magana daban ce wani bangaren kyautatawa bangaren uwa daban bangaren mata daban ba su da alaka wani wani abin daban na lada wani ne lada ita uwa wajibi ce ba maganar lada bane ba wajibi ne mai girman haƙƙi a kanka don girma ayyukan ƙwararwa ta rubuta ta ya kullum ba in za a gama uwa da wani ba a gama uwa da wani duka nan cata ma cata suke ta ba ta za a suke mana za a suke gaba daya ko saki ma ka ce suke gaba daya ba zai magana wai wai ka bata ko kana uwarka wani magana ta so ba ko uba lada daban wancan daban sai ya ce to kenan akwai hadisin ashabul gaba ya ce da hadisun jurej ko ya ce wakar sabaka hadisun ashabul gad da nu jurej wanda duk da kaga abidu ne zamu ce ma wali da wani shaida ce wali Allah ne mutsayin shi bawan Allah waliyin Allah jurej me bauta amma kuma yayi wani abu da gangan ba jahilci ya kishi da haka uwa ta zo iya sallah iya ibada ya jurej shi iya ga tsoron Allah ne biya ga Allah ce ya cire sallah ya amsa mawashi iya taraddudi in ta ce ya jure ya ce Allah ummi wa salati ya Allah uwata kuma ga sallah iya taraddudi tsakanin amsa kiran zai iya wannan abun ya kan cire sallah uwata ya wuce ko ta ta yadda amma ta mai addu'a baka sa ganin huskata Allah gama ka kaka kamun ya gama Allah gama ka da huskar mazanaciya duk da duk da shiga Allah duk zama shi da kwarai amma Allah ya ka ya amsa addu'a uwa akan shi aka kai game wannan kazafi ya hutar aka sabko shi da ƙarfi aka yi mai abin da aka mishi to daga baya dai kuma matsayin shi ya nemi Allah ya gano da kuran shi tun daga ya gano kuran shi ya roki Allah gafara ta Allah da ya sace salatu ya sallar raka'a biyu ya roki Allah kuma ya komo kuma Allah ya bashi mota game da azafi da aka mishi to shi da wannan hadisan guda biyu su mun kaji akan muhimmancin biyayya ga ma'aiwa ne hadisin ashabul gar da hadisin jurayj yace wa hadisin mashhuratu fi sahih hasaftuha ikhtisaran ta ko da sai ma ingantattu sai hadisai ingantattu ba muslim yace na shayi bin kasu ba dan gajarta magana ka tsawaita baba shi yasa ta hasaftuha ikhtisaran na shahi bin kasu ba dan gajarta magana wa min ahammiha daga ciki hadisi mai muhimmanci da ku amur bin amsa radiyar annu zama ga can gaba zai kawo shi ya zo hadisi ne mai tsawo almushtamin ala jumalin kasiratin kawai islam akwai abu dewa a cikin banda magana iya da tsawo ya kumshi abu dewa jumloli dewa da ƙa'idodin musulunci da luddufa adabi wasu a tukuruhu bi tamami insha Allah ta'ala fi babin raja zan kashi a gaba cikin babin raja insha Allah nan bai bai nan kusa kashi insha Allah yace dakhaltu ala annabi sallallahu alaihi wasallam qala fi a cikin hadisin na Sha'mr bin Amsa dogon hadisi da kai gaba amma zai kai maka abin da yake so doka cikin hadisi yace shi ta qala fi kenan a cikin hadisin yace دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة يعني في أول النبوة يا شغو مكة farko annabi iya magana bayanar da annabci na shigo maka faƙultu lahu na cewa annabi ma an waye kai mai ma na matsayinka ƙal nabiyu annabi ce ni annabi ne faƙultu ma nabi cewa annabi ya annabi kuwa ni annabi ƙal arsalani lahu ta'ala Allah ne ya aiko ni Allah ya aiko ni faƙul da shi amur bin sai yake cewa na ce bi ai shi ina arsar da menene ya aiko ka Allah da me ya aiko ka faƙul ƙara sai ce mini arsala ne bi salatul arham wa kasrar al'autan wa an yi wahi da Allah la yi shirka bi shai wa zakara tamamin hadis ya ce ya ce mini da na tambaye shi da me Allah ya aiko ka ta a wancan zamani ya ce arsalani bisalatul arham Allah ya aiko ni da sadar da zumunta wa kasrar ausan da karye gumaka wa an yi wahidallah ya aiko ni da a kaɗaita Allah kaɗai da ibada la yushraku bihi shay'un ka gama shi da komi wannan sune abinda Allah ya aiko kaga nan annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin aike da aka mai akwai sada da zumunta sai ka ce duk abin da suka yi iya nan zai kyauta alaƙarsu kuma an mai umarni ya karya gumaka amma kaga iya kallon gumaka cike ka'aba cike da gumaka cike da waje amma za shi ya tsalla shi da yin shi tun da bai yawa sai tsayin je in kashe a mutu ko in shahada a iya kallon su kuma tun farko aikin da ya zo da shi wannan gumaka a gama da su amma halin da ake ciki bai iyawa ta kullun da'awa idan ka yi da kanka za ka samu matsala yana cikin halin din da kake ciki akwai abin da ɗaya wajibi a yi amma ka iya ko ɓanar za ta biyo baya ta kai gyara sai an jiba wannan ana masalaha eh ga mun wata amma abin da kai ya ayi zai yi in kai je jan wajen gyaran sai ta kullu ana gabatar da kare banna akan amfani kare banna da hukum sai ake so karka jawo abin da ka fitina annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce ma Aisha garuwa sananna da barkon mutu da inganta yace Aisha laula anna qawmiki hadis adab kufr yace ya Aisha in ba da mutanen yana ma na mutanen Makka in ba da mutanen Makka ba ba su jima fararbansu da musulunta na sun musulunta ba nan sun musulunta nema ya kama ka'abar a hannun shi ya rushe gumakan amma wata mas'ala ce ce in ba dan ba ba su jima da musulunta ba da na rushe ka'aba dan ba haka ba asali ba haka ba ibrahim ya yi ta da na rushe ka'aba gaba daya na yi koma ga musu da yamma na mero ta ƙasa ba haifin mata ta takara ba wannan wannan wanda ake wace hijira sama'ila wannan wanda ake waye in kai ka abu haccan da asalin fandasokin ibrahim har wannan wanda ake hijira sama'ila wannan wanda ake kewaye ka ka abu hannun take da na mai da ka abu haccan ginin ibrahim da na haka amma me yace gudun mutanen mutanen maka suna girma ka'aba taba ka'aba zai bisa zai zama su fitina annabi ya bar taba ka'aba don gudun fitina ga mutanen maka ka bai zama su fitina ma ba dama abin da kamata a yi amma wata masalaha ta kariya mutane fitina na bitai da anun sadar salam ya koma ga Allah abubakar ya kare ya taba ba dole salamiya ta kahu umar ya hau ya bude farisa ya bude sham ya taba ba duka ko ina anan su farisa daban sham daban duwan dalolin umar iya dare shi ta sha biyar an kama an kama nan bangaren farisa an ci bangaren rum a shekara goma sha biyar kacal ba shekara ba bin da mutane wannan ma shekara shekara biyar da mutane wannan ma akai ba sha biyar ke hijira ce ta hijira ce amma umar bai taba ka'aba ba duk daga sa ga abin da nan umar ya kare usman ya hau an kara bude futuhat har an shigo afirka har an shiga turai da wata usman har an shiga turai amma Umar ko Usman kin ko Abubakar babu wanda ya taba wannan Ka'aba sai daga baya Abdullahi bin Zubair sai abin kaga an jima musulunci ga ya zamana ba komai ba problem ko ina sai ga ya shawara kun ga dai wannan Ka'aba kuma da ma a wani an samu wata fitina ta Hajjaj wanda aka tawa maka ruwan wuta aka ta mata lansu majaujawa zama ta kuma jaujawa shi ne taro aka suka tawa maka ruwan wuta daga nesa aka kona aka kaba kanta aka rushe ta a wata zamanin fitana ce tsakanin musulmi lokacin hajjaji Allah mai abin da ya mishi a takaice wannan abin ya sa Abdullahi Zubair ya ce ya kamata a rushe Ka'aba suka ga a Ka'aba za a rushe suna kai da gyara yace a yace inda gidanku ne ya lalace haka kun bar shi haka nan to amma su suna ga matsala a rushe ka'aba matsala ce ce shi gaskiya bai sami goyon bayan sabai da ba akwai sabai a lokacin nan bai wasu shi goyon baya ba amma shi ne amir shi ne shugaba ya ce za ni je in yi sahara abin da na gaishe abin yi kuna gaba duk sabbin lafiyar abbas sun ba shawara kan ka taɓa abinda annabi ya bari abubakar ya bari umar duk suka bari ba taba ba kaka taba ƙarshe dai haka yayi yace dama wannan abin yayi ne annabi ya bari dalilin musulunci ya sabo ne yanzu mai saura to wannan abin da yana bakan gaban ta musaƙon hajjaji wannan ta abaka abu da suka fita ta hanyar su ƙara sukan shi ya kaza ya taba kaza kaza ya taba kaza suka samu dalili na kawo shubaha har ta kai zaman Allah a kashe shi suka maida ta yadda take kuma har yau ce mu yi ganin ta suka maida ta ba sun kashe shi ne aka zo suka ce ai da ya kaza kaza kaza har ina ga ina ga Abdul Malik bin Marwan Marwan ne ya tawafi sai kawo kalma ta aiban ta Abdullah bin Zubair sai sun sabe ce la ka ka aiban ta shi abinda annabi ne wadi ba ra'ayin shi bane ne ya ce rahimahullah la shi kai shi eh shugaba ne ya aibu ya gaggama ya aibanta Abdullah Zubair kamar ya kawo wani abu da ya ce ba ya banna ya ce lalala haka annabi ya ce ya kamata a yi ba yi bane ba ya mai adda Allah Allah cikin shi ka ke na mutane aka wani abubuwa zan fita na musa wani lokaci a harami na Madina muna wani ginu ina ga hamam da wani abadi ne na gani muna darasi ya kai ana muna zama a wurin sai wani kawo wani magana me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana adam masallaci kawa a rauni ya magana bai sai ga gashi gashi nan da kam ga ya kana awwal da kabar annabi sallama annabi ya hana a gini a masallaci gashi yau kawa ya koma cikin masallaci sai ce dan waye ce a takace mai wannan magana ya ce ku yi magana ce misali ce yanzu wannan kawata masallaci annabi ne ya ce ayi sabai suka ce sai ba ko da wannan ginin ce daga ba daya ku diba wani lokaci katanga ce kurin aka sa aka hana shiga kabar annabi da a kare abinda aka wa duniya aka wa duniya ta akan shi yanzu ina a ce kabar annabi a hudda shi gaba da gaba gaba da hana shi a ce ba matsala ce akwai abin za a bari ba dan ba a haka ya kamata amma fitina ake gudu ta ta kuma sauriya akwai abin in ta yi za a mata ta sai ta bar shi abin da yake tama ba dan wani daidai bane ba ayi awa addu'a masallaci ayi wane ne kabar annabi gashi dukkan masallaci yanzu ba ka yi dace ba a sai ba haka bane ba yi aka abin kuma kun taba shi zan mutuna amma ba da haka ya dace ba kabari a tsaka masallaci haka dai kun yi wakana abu ma ba haka bane kamata ai a takaice dai aka bar abu dan gudun fitina kuran ko da abin halaka ne aga abin zai biyo baya aka abin ya bar shi wannan abu dai muna ga lokaci yayi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته